الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أفمن أتى عليه كلمة الأرام أفأنت تنجد من في النار نعم لكن الذين كفروا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار مم.
وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فبركه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يزيد فتريه مصفرا ثم يجعله ضاما إن في ذلك لذكر لأولي الألباب نعم. قالوا قالوا هم
نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآن اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أبو جاد الله سبحانه وتعالى wanda ya kaddara haɗuwar ma wannan masallaci mai albarka domin gabatarwa da tafsirin alkurani mai girma kamar yadda aka saba Allah ya ce aka mana haƙa alaihi kalmatul azabi yanzu a ce wanda kalmar azaba ta waje ba a kansa kalmar azaba ita la'amla anna jahannama min al-jinnati wa nas ajma'in a ce wanda ma an rubuta shi a wannan kalma cewar su ne Allah ya rasuwa zai cika jahannama da sun abu an da sun irin wancan nari yanzu kai ka bi da wanda ke cikin wuta to Allah ya kiyaye da zama da haka yau abin sa da yi wato shi ne aka tsaya matsayin a layi da matsayin lamiri na gani lakin lalle ta kawo sai dai wanda kuka yi tsoron rafin ubangijin ya na dawo duka masa biyayya lahun gurafin suna da gidajen sama benaye in fauki ha gurafin saman benayen ma wasu benaye an ce benayen aljanna ba irin na duniya ba na duniya ko hawa ɗari ne ɗayan yana haɗe da ɗaya sai an yi na ƙasa a dinga ɗora sauran a kayi can sai ba a gaba da yadda sama take ba a kan ƙasa ba haka shi ma ba ya kan komi kamar jirgin sama ya ta ya sama in jirgin sama za a sama fa take sama za a san kowa ne ikon Allah da haka bai na azan saman su bin saman su bin mabaniyatin ginannu da jare mai da da al'ahar goramu na gudana ƙarƙashinta ainihin da hajjin gorabi a ƙarƙashin wannan benayen alfaƙani na sama ruwa na gudana ta gani wata adana haka na ƙasa ma wadda lai wannan alƙawali ne na Allah Allah ya wannan alƙawalin laifin lahurun kiyar Allah bai taba alƙawali wadda alƙawalin alamkara sai baka sani ba ne ana la cewar shi Allah an zala mana sama ma'an ya faɓa da ruwa daga sama wasa laka hoya na bi'a ya sa ruwan ya shigar da shi ya dinga shiga a da kallahu amki na sanafin wato ya na bi'a wuraren turai da wuraren fulfula ruwan ya dinga biyayya billala cikin ƙasa su muka zai zara sannan ya fi da shuka da shi muku talafan alwani wanda shukan da launin shukan ya saba da juna ba shuka kala ne ruwa daya shuka daban daban gona daya shuka daban daban kuma ya bi shi sai ya buje masa ewu sai ka gan shi ba a da kulorati bayan da a kore ne matsalar misali ba musfarra sai ga ya zama fatu kuma ya yi yalo yalo haka kuma ya alhu gudaman wadda kuma sai Allah mai da shi da kaka shi ne abin da dabbobi suka tuka tagawa ta ya kakkari ya diddige da ga shi zai je abun sha'awa mai kyau kore mai ban sha'awa gaji ya dawo busacce gaji ya dawo tattaka na fi zalika na fi zalika cikin wannan da zikira akwai wa'azi da ulil albabi da babu da hankali ya tazakkaruna da za su dinga yin tunani biyu da shi bi da lalatihi saboda nunin wannan abu alawa hadani billahi ta'ala bi da kadaitar Allah dan yin wannan abubuwan nuni suke muna kan kadaitar Allah wa kudratin da iyawar na'am
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ويل للقافية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين نعم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء نعم ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتبع وجهه سوى العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون نعم كذب الذين من قبلهم فأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون مم.
فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا مم.
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نعم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون نعم قرآنا عربيا غير ذي وجل لعلهم يتقون مم.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل نعم.
هل يستويان مثلا مم.
الحمد لله مم.
بل أكثرهم لا يعلمون مم.
إنك ميت وإنهم ميتون نعم.
ثم إنكم يوم القيامة إن ربكم تختصمون yawwa ala ta yi aiki ha ana ma ta yi wata ruwa aiki da wani magana Allah madawacin sarki ya ce abu man shara Allah su daule islami yanzu a ce wanda Allah ya bude kirjinsa a musulunci ya musulunta ba hata da ya shirya ba ko ala nurin na rafi kuma yana kan haske daga ubangijinsa zai zo daidai kamar su za ala kalbihi kamar wanda aka toshe zuciyarsa a jawabin sula ba za su yi ba sai Allah ji ba fawailun kalmar azaba ta tabbata lil qasiyati qulubuhum da waɗanda suka a su suka buɗe a ce Allah ya hana su ci halwa a ce Allah ya ce a yi ciki wannan mutanen Allah ce a gaya musu kwarin azaba ya tabbata a kan saboda zuciyar ta ƙaiƙace min zikirin lahi daga ambaton Allah ai ka bulu ƙura su ji karɓar alƙur'ani wala ya kafi da zalim mubin wannan suna cikin fata mabayyana Allah wa ce Allah nazala shi ke saukar da a zanar hadisi da kyawun zance kitaban shi ne littafi wato alkurani wadda shabiha mai kama da juna shi qur'ani gaba ɗaya yayi kama da juna yiwu ba'dahu ba'ran fil nazmi wa ghayri yayi kama ko ina ya kama da ko ina wajen tsari da wani yanzu abin mamaki idan na'am shi alkur'ani da garance ne daga Allah tsarin hama daban-daban ne tsarin hama daban ne za a gani shi yana kan tsari wanda ya yi daban da komai yuza ala kiraji da ahsan al hadith yawa an ji ahsan al hadith wanda sabiyan ya kama da juna yi ba'du ko ba'dan fil nazmi wa ghairi tsarin sa masaniya wanda ake nana ta shi sun ne fi fi liwadu alƙawalin shiga aljanna na muminai a faɗa a sake faɗa faɗa a sake faɗa a cikin ƙurani na bayan Allah da su gaskata Allah suke aiki mai kyau za su shiga aljanna wal wa'idu haka na rako kuma alƙawalin azaba na wanda suka kangare wa Allah daga kafirai da munafukai da azalimai shi ma a faɗa a ƙara faɗawa gairu ma da wani wannan ta fi ɗarra minuhu yana takurewa wato tarta ido inda zikiri wa idi a inda zikiri wa idan an faɗi narkon azabarsa juludun lazini ya gaja wani rabbahun fatar waɗanda suke tsoron ubangijin su ta fi shaɗirru tana takurewa ga baki ɗaya kuma talinu juluduhum ta gani sannan kuma wato zukatan nasu ƙara laushi wa kulubun da zukatan ila zikir la zuwa ga ambaton Allah ai inda zikir wa'adi na ambace alƙawalin ka na aljanna to zalika wannan littafi hudan lahi shiriyar Allah ne ya habibi shi Allah na cewa da shi wani sa wanda Allah ya fadi wa man yuri lillahi wanda Allah ya fadi fa malu min hadin bai da mai cewa kuma yanzu a wani yadda ji ba wani ji jama'a a ce wanda ya kiyaye fuskarsa ba wanda ya yadda ibi wani ya je ma fuskarsa su al'azabi mummunar azaba yau mai wato azaba mai tsarki ne mummunar azaba da an babu mai kyau yau mai kiyama da na tashin alkiyama yayin rikabin na a jefa mutum a wuta magalulatin ya dawo hannasa a daure ila uniki an hada da wuya a yi kukumi zai zama kamar amina minu kamar wanda ya tsira bidikulin jannati shiga aljanna za a zama daidai ya ba abin kula ba su daidai ba wakilin da zalimai sai a gaya a zalimai su ne kafirai ke su kuma kun tunta ta sibuna dan da na abin da kuka zama kuna tsohuri wuri wadda kuna ta aikatawa da za a huta kamakonsa ya zama da ne kabin ai na gabanin su ma wadan suka ga su zuwa a zamani sun kai da rusulan manzannin shi itiyan azabi wajen kawo azab kullum haka kafirai suke in an ba su aka aiko su su ga mutane a ji tsoron Allah in aka ji jin tsoron Allah a cikin kuje kuje musu in ba su kiyaye ba za a yi azaba sai su ci azabar ƙarya ne ba gaskiya ba in gaskiya ne a yanzu ai da ake maganar annabi na karanta a aya yana magana yana tsoro da mutane akan wanda aka bayi ijazin sa a hagu a lahira zai sa wala suka je rabbana ajilla na kida na qabala yawmil hisabi mu ba ma hira ne sai mu yanzu ma amiko a rabu da irgi yanzu amiko mana idan qabala yawmil hisabi tun ka zana ne sai to haka suke yi da man kafirin da Allah in aka gargade su da zuwan azaba sai su karya ne ba ta mu azabu sai azabu ya zo musu in hazu la illa illa ba su sani ba ta gani ko sai na ba sani ba wa za ka mula alkiri da ala dan da na musu kasanci azula wala kanti wal hawan duka wala kanti ne min al maski wadan za ka ga halitta su kaji amai da wani gili kaji amai da wani zila kaji amai da wani alade haka dai amai da su dabbobi wal qadar da giza wa gai da wani wannan shi da malamai suka ce idan Allah mai da mutum wata halitta daban aurensa ya mutu aiki ne da mata ko mata aka yi mata ko to aurensa ya mutu ko mata ɗaya ne ko biyu ko uku ko ne auren ya mutu to matan ya za a yi aka dai ai ɗaya biyu Allah zai mai da su in ma abu mai motsi in ma mara motsi in aka mai da shi abu mai motsi kan wanda aka mai da shi gila haka ko kare ko alade ko biri ko wani abu ne makamancin wannan sai matar da idar mijinta ya kauta shi ne al'ada uku in ba da al'ada da wata uku shi kenan da je ta aure in wata uku da ajiya ta aiki idan kuwa an mai da shi abu ba mai rai ba ko ya zama itace abin da kaga bai da jini bai yan motsi irin na mai rai ko ya zama duri ai kana ga wani da ka gaje ma ka san kai ma ka san mutum yawa irin wannan aka dinga gani to aka mai da shi wannan kenan bai da ya mutu kenan haka baya mu yi irin wani dan adam gida za a taba shi ba bai da jini bai da nama ya mutu kenan sai matar da yi wata hudu da kwana goma ya zama kamar mijin ya murkin ta zama ta yi ta kaba kenan ta auri wani shi ko shi ne wannan ba zai hana a dawo da shi mutum ba a lahira a yi masa azaba kar ka yi amai da wani fila amai da wani biri ba wai shi kenan magana ta mutu ba ran kiyama ce biri ya zama kasa ya huta da azabar lahira ba shi ma yana da a'a mutum za a dawo da shi amma dai ba kala mutum mai tufa irin wannan mai kyau ba a yanzu ba yan wajen gaga wani ma ya mutu a zakari horo kawai zai saka mutu sai an bata kalolin a bata kalolin amma dai ba zai zama dabba a kai shi inda aka yi dabbobi ba a lahira a'a sai a kai shi inda aka yi mutu a ne kafurai a adalci da shi Allah ya kiyaye to a shi ne Allah madaukin sarki da na ɗanɗana musu walaƙanci kaga wannan walaƙanci ne mutum ya zama bili ana gani an walaƙanta shi kila ya tafiya wannan walaƙanci ne na rayuwar duniya wala azabul lahira a kamar da kwanu ya lamu amma azabul lahira abinda za a mata a lahira to wai ya yi wannan din girma wannan kaɗan aka mata wannan to jami ne Allah ya kiyaye mu laukanu ya lamu su masu ƙarfi da sun sani ka'ida sun san wannan da wasu ƙarfi ba alal wal kada hakika da ramna mun doka misali linnasu wa mutane fi hadal qur'ana cikin wannan qur'ani min kullu masalan kowane kalan misali la law ya tazakkarun domin mutane su yi tunani ya ce izuna zuwa azantu qur'anan alqur'ani ne abun karanta arabiyan na larabci halin aka da garadi wajen wani babu karkata a cikinsa ai labasin babu rikici wabtilabin ko babu zaɓa na cikin qur'ani muka kawo su lalam ya tafi wani kuma da wasu kiyaye kafin su daraba Allah Allah ya doka misali da mushrike ga kafuri wal muwakkili da kuma mai kadai ga Allah sai Allah ya doka matsalan misali rajulan mutum ne fi shuraka umar da shaki suna bawa ne amma mutum biyu suka mallake shi kuma karfin mallakar ku da dai da dai kowa ya mallake rabi rabi ne da mana mu da sake suna masu jayayya da juna ɗaya bai bari in ɗaya ba shi umarni na bauta ya je ya masa in ya gama ya zo ya wannan ba ba ya ta kuma su raba awa awa ko awa biyu biyu ba bai da su raba kwana kwana ko sati sati ko wata wata ba shi kawai kowa bai yadda ba yana son haƙƙinsa yanzu za a zauna lafiya za a zauna lafiya in an raba da ita mai rai na ya mutu sai a zaɓi ba amfani kuma sun yi to kuma shi ya kone goma na abin da ya samu kora ba zuwa limon mai daba kowa da shi akwai abin da yake so bawansa ya masa mata shaki ko sai ya taka lafin saboda mugun halin su to an ji mutum da yake nan wani jiran saliman idan a riga akan zai saliman lirajulan da mutum da yake kuma mutum ɗaya ne kawai mamallakinsa kaga in ma a gana zai yi kai gabar zai yi gabar zai yi kai yamma zai yi yamma magana ya ƙare amma wannan wannan ya bada umarnin yi gabar wannan ya bada umarnin yi yamma a lokaci ɗaya za a yi to haka misalin kabu da yake wani awala ta ga na farkon nan za ta lamino kullum minal min mamaliki in kowanne ya nema a cikin abin da ya mallaka ke da mata wani mai hidimar da biyu kasan wayan a lokaci guda ta hayyara ta ga bawan zai tsimanta a cikin mai gidansa bin wa zai bi don duk wanda bai bi masa ba kuma zai masa duka kenan shi duk yadda ya zai yi an ba shi kashin kenan in ya bi wannan wannan ya dake in ya bi wancan wannan ya dake ka ga ta hayyar zai kima kima ya kadu mu cikin wa zai wa hidima nuno cikin su wahala wannan matsalar da mutum jiki ne kwadan kwadan har ne kenan duk yadda ya imance shi wata yi da biyu kuma matsalar da lamuwa shiri da misali ne ga mai kaɗai ga Allah shi dama abin motarsa ɗaya ne shi ne zai ba shi doka da wuda alhamdulillah goda ta tafi daga Allah wa da wuka na balbari aksarun ya mafi yawansu la ya ala wani ba su gani ba ma ya ciru na ila abin da za su koma gare shi min azabi na azaba a yi shi da kuma shi za su Allah tarayya ina kamar yi wannan aya ke da abulin nabi sallallahu alaihi wasallam kai mai mutuwa ne sallar da wannan mutuwa masu mutuwa ne suna cewa annabi za ka mutu mu huda Allah ya ce a'a annabi ai ba a gorin mutuwa ai ba a gorin ta abinda kowa mawacin ne kullum nafsu za a yi kadal mauti ai kowa mawaci mai ba a gorin mutuwa ta gani suna cewa ai hanzu zai mutu ba amma zai mutu mu huda ai hanzu zai mutu amma zai mutu mutu rabu da su kuma inda kun sannan ku ayyuhan nasu ya ku mutane shi ma bai da kun min da mazalimi cikin abin da ke tsakanin ku na zalimtan juna yawan kiyama da gobe kiyama inda rabbi ku a gaban ubangijin ku tabbatar nuna za ku jayayya ranar a kiyaye zuwa lahira da haƙƙin wani komin ƙanƙantan abu to mai haƙƙin ba zai iya yafi ba in dai an je lahira bai yafi ba
ما ما نزل ما كذب على الله وكذب بالكبرياء أليس في جهنم حسنا للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المؤمنين ليكفر الله عنهم أضع الذي يعملوه ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافر عبده ويكفرونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن مملكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون
Allah ya ce, kamar azalan babu ɗaya da ya fi zalunci, liman kazaba ala Allah kamar da ya karya ya dangana wa Allah karya bin libati shariki da dangana abokin tarayya wal walad da za'ile zuwa ga Allah wa kadzaba bi sirki kuma ya karya da gaskiya shine alqur'ani da ja'a lokacin qur'ani ya je masa alayhi bi jana wata wancin kam babu makoma ne a cikin jahannama bil kafiri daga kafirai suna zo na sa ta bale akwai mana Allah ce wallazi ja'a bi sidiki wanda ya zo da gaskiya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi Abubakar Siddiq ya gaskata shi shine sayyidina Abubakar yawa ka gani wannan shine Abubakar ulaika humul muttaqun wannan su ne masu jin tsoron Allah amma aya take magana akan Abubakar ta gama da muminai ga baki daya wanda suka yarda duk abin da annabi zai da shi sallallahu alaihi wasallam shi dai ya amsa saboda shi ne ya riga duk mutane ba da gaskiya da annabi kuma annabi ne duk sabai yawanci a kowa akwai irin abin da ya gani a gurin annabi kafin ya ba da gaskiya da annabi ko a nuna wa mutum wata mu'jiza ko abin da ya kama da wannan wani ma ku yake nuna masa banda abubakar shi annabi ya faɗa ce gaskiya ne idan amma kuma akwai abota tsakanin su da annabi sun fi salatin amma haihuwa annabi ya girme shi shekara biyu a ta uku aka haife shi bayan shekarar biyu a yin shekara biyu a ta uku aka haifi abubakar shi da bayan rasuwar annabi ma shekara biyu a ta uku abubakar ɗin yar an ce da abubakar da umar su shekara daidai suka yi irin shekarun da annabi shekara 63 ai annabi ba shekaru na tsufa ba a da wasu kikirin na annabta a shekara da tun sun gwani ma ai ba zai tuba ba sallallahu alaihi wasallam sai dai Allah bai bayi zauna a cikin mu da yawa ba amma ran da za a tafi da shi mai an ba shi zabi malaika ya zo ya sadama yake ga abin da ya kawo shi amma in annabi ya yi izini annabi kai ya zabi ya zabi gamuwa da ubangijinsa sallallahu alaihi wasallam ka ula ga mu mutafi su ne masu kiyayewa don ma a sha'awar suna abin da suke so in da rabbihim a wurin ubangiji zalika da zalim mu da wannan ko shine sakamakon masu kyautatawa mu su ne masu zani su ne masu bauta Allah kamar suna garin in kyautata li an bujin wa kawunan su bi imanin da imanin su ya kasar la'anu Allah zai kankare musu azwa allazi amilu mumuna abin da suka yi wa yaji yawan kuma ya saka musu ajran ladan su ya zan da ke kyana irin wannan duka wuraren nan ana ɗauki alifin tabarili a fasara ba da alifin tabarili ba Allah ji kano ya amalun abin da suka zama suna aikatawa a sawa da a sana ma'anar da wato mummuna da kyakkyawa alifin lafi kafin abdahu shin kam a tunaninku allah kam bai fitar bawansa bane annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amsa bale ya aikar masa wai kuma shi ya rasu suna tsoratar da kai billazi na min duni ga wani wanda ba Allah ba shine gunki eh an taqtuluhu suka yi da Muhammad dai muna tsorace masa yana zagin allolinmu kar allolinmu su kashe shi kaji hauka banza hauka wani a su kabilo ko su haukatar da shi suna ba shi tsoro ga wani lillahi duk wanda Allah ya ɓadda shi wa malahu min hada bai da mai juyawa wani ya da lawan Allah juya shi kuma wa malahu min murillin bai da mai fada shi alaisa labi azizin wajen kam Allah bai zama mai jinjaye ba ala amuri bisa al'amarinsa jintiƙamin kuma abincin ramuwar gai gina abubuwa yana da'ayi daga makiyansa Allah bai zama haka ba wale ya zama wala yanzu an zama lamu tsarin wallahi in ka tambaye su ta je mutu ko arna man kala ka samawati wal arda waye ya laji sama da kasa la yaqulun Allah za su ce Allah ne in sun ce Allah ne ko ka ce mutu a fara'idin kuma labari ma ta da abin da kuke wa bauta min duni la wani Allah ai Allah na mu kuma kanku in aradi lana bi durrin yanzu Allah ya nufin da wata cuta halifun na kashi ta haifu gumu kan naku za su yaye wannan cutar da Allah na bin dalilu ana yawa billah ba za su iya ba aw arajin bi rahmatin to ko kuma Allah ya nabi da wata rahama halifun da mutuka ta rahmatu rabbi ko za su iya kayewa rahmar su ana jawabin su la ba za su iya ba wal hasbi Allah wace sarki ya tabbata ga Allah alai da wakkal ne mutawakkiluna da Allah ne yawa da mutum masu dogaro su yi dogaro wannan ayata da cikin ayoyi guda bakwai manyan ayoyi na neman tsari wanda ake karantawa wannan aya ita tana daga su bakwai yawa kula ka zai musu ya gano wani alama kana duka ya mutane ku yi aiki akan halin ku inni aminu nima ina aiki ala halati akan halina wa saboda alamu da sanu za ku zan manuwa wane ne wanda yake a man ya ji azabu wanda azaba za ta zo masa ya ku bi da ba shi kunya wa ya zillu alaihi azabun muqimu kuma dan azaba mai radadi mai dogi ko azabun nari shi azabar wuta ya sauka a kansa wannan wa kar hakika aka zafuru Allah Allah ya kunya da gafar maka bai badaran a yakin bada ya ba su kunya kuma abin da suke jira lahira zai sauka da su za mu dakata a nan in Allah ya kai mu gobe ya ba mu iko sai a dora inda aka wani insha Allah wa da Allah mana gafar ka duk ya faɗa lalaba a wajen mu sai a rinka dagewa yau kafin yan sauran kwanakin su abin nan